أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هضري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ƴan uwa masu kallonmu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake dawowa a wannan halka mai albarka wadda ita ce halka ta uku a cikin karatun littafinmu na annajatu min al-fukhuhi fi ihtirami shuyukhi na maulana sheikh al-islam wa sa'adat al-anam maulana sheikh abdurrazzaq al-kusawi al-mallami radiyallahu anhu wa ardahu an nabihi a gabanin mu fara ko mu ci gaba da ga inda muka tsaya yana mai isar da sakon barka da sallah ga yan uwanmu a musulmi na dukkan faɗin duniya waɗanda suke Allah ya ba su daman haji muna musu barka da sauka daga Arafat barkansu da samun wannan babban arziki na sauke farilla ta ɗaya daga cikin rukunai guda biyar na musulunci waɗanda ba mu samu zuwa hajji ba muna yi wa junanmu barka da sallah ta azumin arafat ga wanda suka samu daman yi da kuma sallan idi da ibadar layya da dukkan sauran zikirori da kabarbari muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa ibadunmu baki ɗaya Allah ya amshi addu'o'inmu da waɗanda muke wa addu'o'i gaba ɗaya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya mu cikin bayin da yake albarkanta da amsa dukkan abin da suka yi na ibada da biyan bukatun duk da suka roƙe shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya maimaita mana kasar mu Najeriya da sauran kasashen musulmi da muke cikin fama da rashin tsaro Allah ya amintar da mu Allah ya tsare mu da tsarewar shi Allah ya tsare mu da tsarewar shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya luwata arzikin mu halin da ake ciki na kuncin tattalin arziki Allah ya yi mana shi Allah ya wadata kowa daga cikin mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya dame mu Allah ya fi mu sani kuma Allah ya san hanyar da zai ya fidda mu daga wannan kunci Allah ya fidda mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam wanda suke tare da mu a cikin wannan littafi annajatu min al-fukhur fi ihtirami shuyukh muna akan shafi na biyar mun zo kusan karshen shafi na biyar yake cewa ya har yanzu dai Maulana Sheikh radiyallahu anhu yana zana mana abubuwan da suke iya janyo wa muridi fushi da kuma yanke shi daga saduwa alhamdulillah da kuma yanke shi daga saduwa zuwa ga Allah tabaraka wata'ala wanda shine gayatul muradi na muridi wato a haɗu da halaran Allah shine ƙarshen muradi to abubuwan da suke iya dabaibaye mutum su yanke igiyar saduwar shi da Allah sune Sheikh Abdurrazzaq radiyallahu anhu ke zana mana dan mu guje musu mu nisance su dan kar mu je mu auka musu da ƙarshe mu je ya zama abinda muka yi ya zama wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah kiyaye mu Sheikh radiyallahu anhu yake cewa wa minha taqaddumuka bayna dai Sheikh fi hukumin min al-ahkami al-muta'alliqati li muridihi yana daga abin da yake iya janye ko ya yanke saduwar muridi da da Allah tabaraka wata'ala yanke igiyar saduwar shi da Allah shine yin gaggawa kai katsalandan ko kai gaba gadi ko ka rigayi shehi cikin yin wani hukunci daga hukunce-hukuncen da suka rataye ma muridin shi shehi ne da muridin shi zai aka tashi yin wani abu sai ka gabatar da naka hukuncin kafin na shehi ko kuma shehi yayi nashi sai ka zo ka dora naka akan shi duka waɗannan guda biyu laifi ne kafin ya zartar da hukuncin shi sai ka riga shi kai naka laifi ne ko kuma idan yayi nashi sai ka zo ka zartar da naka saman nashi shi ma wannan laifi ne a cikin dukkan hukunce-hukuncen da suka rataye mu muridin shi ai shine likitan ba kai ba dole fa mu sani yanzu anan akwai wani abu da ya kamata in yi ƙarin bayani na al'umma su gane idan aka ce shehi murabbi in aka ce muridi to ya kamata mu san a misalce me za mu misalta su shehi murabbi kamar likita ne muridi kamar marar lafiya ne don haka a wannan tsarin da ake akwai abubuwa da yawa waɗanda shehi ne zai fi saninsu saboda shi ne likita fiye da kai wani abin za ka ji an wato har gobe innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yunsihani izahuma lam yukrima idan da shehi malami kenan shine shehi murabbi da likita har abada ba za su iya amfanar da kai ba in baka girmama su ba yanzu idan ka je likita dan Allah wani mu wanda ya taɓa zuwa asibiti ko ya kai wani ko ya kai kanshi zaka iske wasu lokuta ma an ci karo da wasu likitoci mara kirki musamman da wasu lokuta zaka iske asibitocin gwamnati ba na ba na private hospitals ba asibitocin gwamnati zaka iske wasu yara ne ma yan mata wasu yan yan practical ne aka kawo su su zo su dan yi wannan din su amma saboda ma da rashin kirki za ga yadda suke kyarar marar lafiya ko mai jiya wato wanda ya raka marar lafiya amma a haka haƙuri ake yi da su a haka ma haƙuri ake yi don me duk mutumin da zai zo likita ya ce masa ga yadda za a yi shi ya yi gardama wallahi ba zai warke ba wallahi ba zai warke ba likita sai zo sai baka ƙwayoyin magani sai ya nuna maka wani ɗan ƙararrami sai ce ka sha ɗaya wani babba kuma sai ce ka sha biyu sai ce haba likita wannan ai rashin hankali ne ai kamata yi wannan babban in na sha ɗaya ɗan ƙaramin na in sha biyar to ba za ka warke ba rabu da shi kar ka ga karanta ƙwayar in ya ce ma ɗaya za ka sha sha ɗaya kai wannan duk karanta ta in ya ce raba biyu ka sha rabi sha rabi wannan manyan in goma ya ce ka haɗa ka sha sha goma amma in ka ce haba likita ai ba hankali ka fi ni ba yanzu ya za a sa abin nan a cikin hankali a ce a ce wannan kwala kwalan in sha biyu amma wannan ɗan mitsitsin in sha ɗaya ai wannan mitsitsin shi ya kamata in sha kamar guda goma wannan kwalelan in sha ɗaya Allah za ka warke ba a sa hankali a cikin mai baka lafiya na jikinka in ya taɓo to haka wanda zai baka lafiya na zuciyanka in ya taɓo ba a sa gardama cikin abin da ya ce maka kawai za ka ce masa to ya fi ka sani shi ne likitan idan har za ka mai gardama don mai ka zo wurin shi muridi da shehi kenan likita wani lokaci za a zo wurin shi sai ya ce wannan haƙorin naka sai na cire shi ci hawa likita wallahi in ka kuskure ka cire haƙorin nan nawa sai na cire naka ai qur'ani ma ya faɗa wa katamna fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi was sunna bis sunni ko anna anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal uzna bil uzni wal anfa bil anfi was sunna bis sunni wal juruha qisasun ko wallahi in ka kuskure ka cire mu hakuri sai na cire hakurinka sai ce wannan hannun yanzu sai na cire shi shari'a ta haramta kuwa amma haka zaka yadda yanzu kan ba za ka jawo masa aya ba ka ce Allah ya haramta zub da jini wani juru haƙi sun ce sai na fasa cikinka yanzu ba za ka jawo masa aya ba tare da aya ta hana kuma a gwamnatance ka lura da kyau ko a gwamnati za ka ga akwai wasu nau'in mutane kashi biyu akwai 'yan sanda da alƙalai da jin jami'an tsaro su waɗannan gwamnati ta ɗauke su tana biyan su albashi tana musu abin da suke so ka san me take me take me yasa me take bukata wurin su su tsare rayukan mutane da jinin su kar su bari a zo da jinin kowa kar a yanke gaba kowa balle a kashe jami'an tsaro kenan da alƙalai a yadda ta ɗauke su nan ta ce ku tsare kar a yanke kar a zub da jinin kowa kar a yanke gabar kowa tana biyan su albashi dan wannan haka take ɗaukar likitoci tana biyan su albashi kuma dan su rika yanke gabar kowanne bangare ne kowane aiki da irin masu aikin dan haka idan ka baro masu aikin shikenan sai zauna lafiya gwamnati ta biya yan sanda kuɗi dan kar a zub da jinin kowa amma haka take biyan likita kuɗi shi kudin ya zub da jinin da fatan an fahimta so dan haka dan kar wani ya zo dan rawan kai ya ce kai wannan abin da kuke karantawa na shehi da muridi yan yan yan yan ba gafarta malam ba bangaren ka bane shi yasa da bangaren ka ne ba za ka fahimci hakan ba dan haka al'ummar musulmi kowane bangare kulla shay'in sal anhu ahlahu ko kulla fannin sal anhu ahlahu kowane barayi ka tambayi waɗanda suka shi sai masu sai maka bayani to wannan barayin likitoci ne na gyaran zuciya yanda likita na gyaran gabar ka in yace zai yanke hannu da kai da danginka duk ba za ku iya mai gardama ba za ku ce to tare da kun san na ƙasa ne amma shi yana fahimta a wannan na ƙasun ne kamala ka take idan yace zai cire haƙorinka na ƙasa ne tawaya ne kuma haƙur'ani ma ya haramta a cire haƙorin mutane ba da dalili ba ya ce an cire haƙori wanda ya cire a cire nashi amma yau in likita ce zai cire haƙorin nan har kuɗi sai kun bashi kuma ku yi tabar biyayya wai dan zai cire haƙorin ɗan uwanku ko zai cire haƙorinka naka da kanka Allah ya dasa ma haƙorin ma likita ce wannan rayuwar taka ba za ta yi kyau ba sai in babu haƙorin nan kuma ka yadda ba ta da kyau ba za ta yi kyau ba inda haƙorin kuma Allah ya sa ma haƙorin ba za ka gaya masa haka ba ce haba likita Allah ya sa mun haƙori ka ce rayuwata ba za ta yi kyau ba sai na cire shi a ba gardama za ka yi ba a lokacin saboda daruran cirewar ta kama haka sai ka biya shi kuɗi ka yi masa ɗa'a ka yi masa biyayya dan ya raba ka da wani abu da Allah ya dasa maka shi ko a nazariyar shi wannan abin da Allah ya sa ma in ba a raba ka da shi ba wallahi ba za ka yi rayuwa mai kyau ba kuma sai ka yadda to wannan mai gyara jikinka kenan shi ilimin sanin zahirin jikinka to haka wanda ya san baɗinin zuciyanka ruhinka ya san wannan ruhin naka ba zai sadu da Allah ba sai an cire masa abu kaza ko da wannan abin kana ganin daidai ne a shari'a sai ce sai an cire shi to kyale shi cire muna ba da misali sai mutum ya zama mai yawan azumi na nafila mai yawan kiyamun laili na nafila amma sai ya zo wajen shehi murabbi sai ce yana so ya sadu da Allah sai shehi murabbi ya lura da shi sai ce to cikin ayyukan tarbiyya da zan baka wannan yawan nafilfilin da kake da dare sai ka rage ko ka daina ma gaba daya wannan yawan azumin na nafilfili da kake yi na rana sai ka rage ko ka daina gaba daya sai nace a'udhu billahi a'udhu billahi shehi ya hana sallar nafila shehi ya hana qiyamul layl shehi ya hana azumin nafila subhanallahi wannan shehin ba Allah yake nufi ba baka sani bane shehi ya san duk ibadar da ta sanya wa mai ita girman kai da ujubu da riya'u da sum'atu wannan ɗabi'un na ujubu da kiburu da riya'u da sum'atu ba za su barka ka sadu da Allah ba dan haka idan kuwa ba za su barka ka sadu da Allah tabaraka wa ta'ala ba to kuwa lallai akwai buƙatar a yanke su tunda ba farillai bane sai a musbanya maka da wata ibadar da kai ma baka san za ibada za ta isa da ka da Allah amma kai baka dauke ta ma a bakin komai ba balle har ta sanya maka kiburu ta sanya maka ujubu ta sanya maka riya'u wannan takhassus din shi ne ya fahimci wata gaba da in ba a cire ta ba mai amfani ce ga wani amma kai a wurinka ta zo da damage ba za ta barka ka zauna lafiya ba sai cire maka ita kamar da yadda hannun nan kowa ya san hannu mai amfani ne ga kowa amma akwai wanda za a kai wata marhala tare da shi in ba a raba shi da wannan hannun ba duk da amfanin wannan hannun ba zai samu rayuwa mai kyau ba to sai a cire wannan hannun tare da amfanin shi ban san ko an gane ba so irin waɗannan abubuwan su ne shehi murabbi a matsayin shi na wanda ya san larurorin zuciya ya san magungunanta to shi sai a sanya mar ido kamar yadda likita dai ake sanya masa ido har a bashi kuɗi a mar biyayya cikin duk abin da zai yi na cire wata gaba tare da amfanin ta kuwa to haka lamar amma kaga ai babu wani likita da zai taɓa zowa ya ce zan raba ka da ranka don neman lafiyanka akwai to haka babu wani shehi murabi da zai raba ka da ibadaka ta farilla dan neman sadaka da Allah wannan kan ba zai yi ba ibadaka ta farilla shine kamar rai a jiki amma sauran gabbai sune nawafil ɗinka zai iya cewa in wannan nafilan za ta iya sada jaza maka girman kai masu gane duka ina wannan sharhin saboda mutane yanzu zamani ya cika da inkari har sun kai suna inkarin ma abin da ba su san shi ba to waɗannan su ne dalilai da ya sanya ake yin haka ɗin. To wannan kenan, ya ce wa min ha, ɗaba wa asirari Sheikh Bigair izini. Yana daga abin da yake jaza wa muridi a matsala a cikin sairin shi zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala, shehi ya baka wasu asarar, sai ka zo ka ɗabba su ba tare da izinin shi ba, ka ɗabba su ka maida su littafi a riƙa saidawa wasu aura ɗaya da kai. ba tare da izinin shi kawai sai ka zo ka ɗabba su a littattafai ko a takardu kana raba wa mutane suna samu shi ma wannan laifi ne wanda zai iya jaza mutum yankewa madadin shi zuwa ga Allah to menene ma'anan yankewa madadin da ake sai a ce yankewar madadi amma sai kuma a faɗi wani abu wanda shehin ne ya shafa ba kai ba ya kamata mu san waɗannan abubuwan Sai misali shehin ne zaka ji an ce misali kawa shehi kaza zai yanke saduwar ka zuwa ga Allah to me alakar laifin da kawa shehi da saduwar ka zuwa ga Allah alakar shine ka saba wa likita zai barka da cutarka kuma daman abin da yasa ka zo wurin shehi kana da wata cutar da ta hana ka saduwa da Allah ne dan haka sai ka zo dan ya sada ka da Allah ya cire wannan cutar ka sadu da Allah to yanzu da ka mai garawa ba zai barka da cutar ka ba in ya barka da cutar ka sadu da Allah shine ma'ana duk lokacin da kai masa wani abu wanda da ya karshe taba khatirin shi sai ya sanya ma ido ya kyale ka to in ya kyale ka likita ne ka zo wurin shi da jiya sai ya ce ga maganin da zai ma sai ka masa gardama sai ce to shikenan je ka daga inda ya ce je ka me zai faru daga inda ya ce je ka me zai faru abin da zai faru shine zaka je ka shafa ma da ciwon ka ba za ka warke ba to shine abin da kawai ake nufi a wa minha hujumuka ala shaykh fi kalwatihi bi ghairi idhnin minhu daga ciki abin da yake yanke muridi ya hana saduwar shi ga Allah tabaraka ta'ala shine shehi yana cikin ɗakin shi da yake halwa a wajen keɓanta shi bai ba da izini ba kawai sai ka zo kwatsam sai ka buɗe ƙofa ka faɗo wannan ma laifi ne ya kamata a kiyaye ya kamata idan shehi yana wani wurin shi da yake ɓance to dan zaka shiga ka bubbuga ƙofa kai sallama assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam in kai sallama ɗaya ka ji shiru ka ƙara ta biyu ka ji shiru ka ƙara ta uku ka ji shiru ka juya ka tafi yanka idan ma kai sallama ɗaya sai ka ɗan jira in an ce wa alaikumus salamu to ba buɗewa za ka yi ka faɗa ba ka ji an amsa to jira za ka yi idan ka jira sai ya ce maka bismillah sai ka shigo kuma wannan ai duka shari'a ce ai shari'a ce ba shehi ba ko wani ne ka je gidan shi bayan ka yi sallama ya amsa sai ka yi istizani a adkhulu a masallaci ne kawai ba istizani amma na sallama in ka zo ka iske mutum a masallaci za ka yi sallama amma ba za ka tsaya bakin kofa ba ka ce a adkhulu a ba za ka yi ba amma duk inda ba masallaci shagon wani ne gidan wani ne ɗakin wani ne in ka zo bayan ka ce assalamu alaikum ce wa alaikum assalam to zaka jira ko kuma ka ce a adkhulu in shigo sai ya ce in shigo in yace a a wannan shaki ta istizani mu bambance tsakanin istizani da sallama sallama daban sallama har na kan titi kana yi mar amma istizani zaka shiga gidan mutum bayan sallama sai ka nemi izini wannan ashe kowa ma wajibi ne akan shi kakkiya masa wannan alhurmar balle shehinka don haka duk wanda ya zo kar ya yi hujumi kawai ya afka ba tare da ya nemi istizani ba ya nemi izini in yana haka yana afkawa ba tare da neman izini ba wanda wannan ai ga kowa ma shari'a ta wajibta shi kar ka faɗa mutane gidajensu bayan sallama sai ka ce in shigo su ce in shigo in suka ce a a jira jira in suka ce a koma koma ba ka shari'a ta tabbatar ba wa minha istikhdamu abna'i shaykh لكون المخدوم أكبر منهم سنا daga ciki abin da yake yanke saduwar muridi zuwa ga Allah dan kana ga ka girmi ƴaƴan shehinka ka fi su shekaru sai ka zauna sai ka rika sa suna maka hidima to wannan ma laifi ne wannan ma laifi ne ka kalli yadda sahabbai suka rika yi da jikokin manzo Allah manzo sallallahu alaihi wasallam sunan al-Hasan da sunan Hussein sun zauna sun hidimantar da su tare ko da ci aidi sun girme su da yawa daga cikin sun girme su amma ba sa iya sanya su aike su maida su yaran aikensu ko ka taɓa samun wani asari da ya tabbatar maka abubakar ya maida hassan da hussein ɗan aiken gidan shi ko masu maka hidima sinna umar allah ya ƙara musu yadda ya sanya sinna hassan da sinna hussein a matsayin hadimai sinna Uthman ya sanya sinna hassan da sinna hussein a matsayin hadimai ka samu baka samu ba tare da ƙolu-ƙoluwar darajar sahabbai amma ba su yadda suka mai da waɗannan ‘ya'yan na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba a matsayin hadimansu don mai annu Muhammadu shehunsu ne, murabbinsu ne, su ko muridan manzan Allah ne, sai suka girmama ‘ya'yan shi, ba su ɗauke su a matsayin a ‘yan aikensu ba, tare da cewa, tare da cewa a a sun girme su ɗin kuma ko a shekaru to haka ake so yadda waccan hadarar sahabbai suka zauna da manzo Allah haka ake so muridai su zauna da shehin su matukar shehin dai kamili ne Allah ya nufa mun yi wannan bayanin a baya matukar shehin kamili ne Allah ya nufa in shehi ba kamili bane Allah ba Allah ya nufa ba to ai gashi mun faɗa maka shabdar zakir radiyallahu anhu ya ce wannan akwai shehin da kare ka kwanta a gida ka ki zuwa wurin shi ma yafi alkhairi kai akwai shehin da ka je wurin shi kare ka je wurin yan fashi zamu zo kan karatun gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala ومنها زجر أبنائه الصغار li ghairi muallimihim haka daga cikin laifuka da ake so muridi ya kiyaye su kar ya aikata shine a kar ka zama kana yawan tsoratar da 'ya'yan shehi ko kana ladabtar da su ta kowace hanya matukar kai ba malamin su bane amma kaga ana ana nufi idan kai malamin su ne an baka su dan ka karantar da su to zaka iya tsoratar da su zaka iya ladabtar da su bakin gwargwada abin da ya kamata babu laifi amma kai ba malamin su ba mai koyar da su komai ba kawai ka zo kana firgitar da su kana tsoratar da su kana ladabtar da su ba wanda ya sanya ka wannan wa minha istikhdamu khuddami sheikh fi ma laysa lish-sheikh minha tasbi'a fi ma laysa lish-sheikh yace daga ciki akwai ka zo ka dauki hadiman shehi shehinka ka maida su cikin wata hidimar da ba ta shehin ba wato hidimar kanka kenan kai ma ka zama shehi kenan hadiman shehi ma dole su zo su hidimta masu hidimta ma shehi su hidimta maka a karkai duk in zaka sa hadiman shehi wani aiki to zama cikin hidiman shehin ne ba cikin hidiman kanka ba wa minha tasbitul khadimi anil khidmati nahwu qawlika arih nafsaka al-yawma litataqawwa 'alayha gadan daga ciki sanyawa hadiman shehinka nauyin jiki hadimi ne na ta hidima yana ta hidima cikin lamarin shehi sai ka ce da Allah wani ka zai naka huta mana yau wuni guda kuma gobe ma wata hidimar zaka dora dan haka ka samu ka dan kwanta ka huta ka dan samu karfin jiki saboda gobe ka sake da samu wata dama a karka yi haka ba ruwanka in kai baka yi ba shi ya ga zai yi karka tsayar da shi karka sanya masa nauyin jiki karka sanya masa sanyin jiki wa minha adamu ta'zimi nisa'ihi li kaunika khadimad da daga ciki rashin girmama matan shehinka kawai dan kai hadimin gida ne sabo ya sa har kun riga kun saba da yan gidan dan haka sai zama kawai baka girmama su kana daukan su a raine shi ma wannan laifi ne da ya kamata a kiyaye dan zai iya taba zuciyar naka shehin da karshe kuma ya barka da cutanka shi ma wajibi ne a kiyaye shi yana iya jawo mutum yankewa wa minha takhti'uhu fi ra'ayin min al-ara'i wa in zahara bi surati al-khata'i da gaskiya abinda ya kamata muridi ya kiyaye azaman shi da shehi karka kuskurantar da shehi a cikin wani ra'ayi ko cikin wani abu kai ce haba akar kallah na abin ai kuskure ne karka yi ko da kuwa abin ya bayyana a zahirin shi a sura shi kuskure din ne wannan kuwa dukan mai mun san inda aka samu wannan shine kisar Musa da Khidir kaga ka shari'a kuskure ne amma da Annabi Musa ya ce masa kai laifi ka ka shari'a karshe dai rabuwa ta jaza musu to shi Annabi Musa yana da garanti daman ya zo dan a shirya wata drama ne da shi a koyawa muridi ya ake bin shehi shi daman already daga wurin Allah ya taho a zo ai wannan film din to kai kuma da baka jirga ka sadu da ubangiji ba yanzu ne kake son ka sadu kai ma in aka ce maka ha za firaqu baini wa bainaka an yanke hanyar sai ina zaka sadu shi annabi Musa already ya riga ya sadu ya zo ne dan ya koya mana yadda ake yi ai da man daga wurin Allah yake ko Allah ne ya ce masa je ka ka nemi khidir ashe da man shi daga hadarar ya fito sai aka dawo da shi da baya da baya aka ce komo start point fara tafiyar dan a nuna wa muridin da ke start point ya ake yi idan kuna tafiya kana wa shehi gardama kafin aje za a ce ha za firaku bayni wa bainak in aka yanke hanyar an yanke gada ta ina zaka sadu kai da ba Musan da daga can ya taho ba Musa ma da ya taho daga can ya zo da ya nuna mana ayya ake ha za ka kaddar shi Musa bai sadu shi ba da aka ce masa ha za firaku bayni ta ina zai je ta ina zai je to haka ake faɗa muridi da haka karka yi gardama ko da abin da ya bayyana a shehinka wala tukhalifu walau bana fasadu ra'ayihi wa kun dawaman zattisa karka saba karka saba ko da a zahiri abin da ya bayyana maka laifi ne kaman kisan kai kaman fasa jirgi ba da haƙi ba ko to karka yi ya ce wadda shi ma wannan yana zama laifin da zai iya yanke muridi da saduwa daga shi inda an koma wacce kisar ta annabi musa da khidir duka za a samu za a samu wannan bayanin wa minha infaqu kamalahu bi ghairi idhni wa in habbatan lisa'ilin haka daga cikin laifuka mutum ne ya zo ya yi roƙo da ya yi roƙo mabaraci ne sai ka ɗauki duke shehinka ba tare da izinin shi ba sai ka ba shi komin kaɗan ɗin shi wannan laifi ne a to ai wannan ai ba ta shehinka kawai ba wata mata ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kamar hadisin ya kwanta mini amma dai amma dai ina zato magana ce akan ka ɗauki dukiyar da ba taka ba kai sadaka kaman kaman haka zai zama shi mai dukiya an ba shi ladar sadakar kai kuma an baka zulumin satar an baka shi ladan sadaka shi mai dukiyar kai an baka zulumin satar dan haka kar ka dauki dukiyar shayin ka ba da izinin shi kace zaka yi sadaka da ita kar ka yi to in ko har sadaka ma da dukiyar da bai ba da izini ba laifi ne to biya zatan ka da a dauka kuma ai wani abin da ba sadaka ba da haka ka guji wannan kar ka ciyar da dukiyar shayin ka a cikin abin da ba da izinin shi ba wa min haftiyaru muradika ala muradihi wa ra'ayika ala ra'ayi wa hawa nafsika ala amrihi aw nahyihi daga ciki ra'ayi ne guda biyu da naka da na shehinka sai ka zabi na shehinka sai ka zabi naka ka bar na shehinka ko kuma nufi ne guda biyu da nufinka da na shehinka suka ci karo sai ka zabi nufinka ka bar na shehinka ka san ko da ma ana cewa al muridu la yuridu shi duk in aka ce kai muridi ne to baka da naka nufin nufinka nufin likitanka ne yau marar lafiya yana da zabi idan likita ya ce zan yi maka tiyata a ciki ba za ka ce a likita wallah ban yadda ba ka yi mun aka faɗa baka da wannan nufin baka da shi almaridu la yuridu almaridu marar lafiya a gaban likita idan likita ya ce maka ra'ayina wannan maganin ka sha ɗaya-ɗaya sau ɗaya a rana har ya ƙare sai ka ce a likita a shi a gaban likita ma mai taimaka maka ka samu lafiyan jikinka ba ka iya yin gardama balle a gaban likita mai taimaka maka ka samu lafiyar ruhi to don haka shine kar ka yarda ka ɗora nufinka akan nufin shehinka ko ra'ayinka akan ra'ayin shehinka ko kuma son zuciyar wa minha su'aluka man la ya'qilu an sirrihi kal auladi wal ajaizi daga ciki abin da yake yanke sairin muridi zuwa ga shehi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine ka rika samun mutanen da ba masu cika ko hankali ba kamar yara kanana ko tsofaffin da sun fara shirutu sai ka rika tambaye su labarin sirrin shehinka karkai karkai la tasalu ana shiya in tubda lakum tasukum in tasalu ana hina nazal qur'an tubda lakum afallahu anha karka yarda kai duk abin da ka sai in ka tambaya zai bayyanar maka ko ba za ka ji daɗin shi ba to karka tambaya don haka karka tambayi yara ko tsofaffi da suka yi shirutu cikin lamarin a a a sirrin shehinka karka yi wannan wa minha taklifuka ala shekhi amran muta'alliqan biduniyaka daga ciki abinda ya kamata muridi ya kiyaye kuma za mu tsaya akan wannan saboda yanayin lokaci abinda muridi ya kamata ya kiyaye shine kar ka rika kallafa wa shehinka wani abu mai nauyi kuma wanda yake da alaka da duniyarka ka rika tilasta ma shehinka sai yayi ka je ka nemo aure ka ce shi shehi zai hada ma akwati ko ka je ka zo ka ce shehi sai ya saya maka rigar sallah ko ka ce shehi sai ya saya maka ragon sallah ko ka zo ka ce shehi kudin hayan gida na ya kare sai ka biya min duk kar kai haka wannan abin da ya shafi duniyan ka je ka nemi duniyan ka to amma su ma shehan nan kuma anan dole sai sun kula kar kuma su zaunar da muridin a gidansu ko yaushe ba su bashi dama ya je nemi duniyan ba in haka ne fa to abin da ya shafi harkan duniyan dole su yi mar in dai sun rike shi a gidansu 24 hours bai zuwa ko ina to dole su kiyaye wannan amma kai muridi kawai ka zo za ka yi tarbiyyan ka ne ka zo za ka yi hidiman ka ne ka zo da sauran abubuwa dai haka ko ka zo ka tafi kai karatunka ka ɗauki tarbiyyanka ka tafi to kuma kar ka ce to ai shehi na shine shewa ne dan haka duk abin da ya shafi harkar duniya na kan shi zan zo in labta to ai ko mahaifinka in ga balaga Allah ya sauke nauyinka akan shi balle shehin da kuka haɗu kuma shehin nan ba haifanka yi ba hasali ba da a ce jikinka ne yake gyarawa duk abin da sai ka biya shi amma da ke Allah ne zai sada ka da shi bai amsan komai kullu as'alukum alaihi ajrun illa al-mawaddati fil qurba shi ko sisi bai bukata amma takwaran shi likita mai gyara jiki shi duk abin da sai ka biya shi in baka biya shi akwai gwamnati na bashi albashi shi kuma wannan shehin da ke ruhi ne yake gyarawa Allah ya nufa da kai da shi bai a shi ko shi ko bai kallafa gwamnati na biyan shi ba to dan me kai kuma zaka zo ka dora masa hayaniyan duniya wanda takwaran shi mai gyara jiki in yi maka ma kai ne zaka biya amma sai ka zo ka ce shehin mai gyara zuciya kuma shi ne zai gyara zuciya kuma shi zai rika baka abin hidiman duniya kaga wannan abin kusa kudai ne a cikin shi so dole sai ana kula ana gyarawa Allah ya mana albarka Allah ya bar mu tare da shehannan mu Allah ya ba mu kyakkyawan ladabi tare da su Allah ya mana musamaha ya yi mana gafara ya mana afuwa akan abin da muka kasa cikin cika haƙoƙinsu kuma Allah ya mana ba dan mu ba Allah ya mana dan rahaman shi shehannan mu muna gode musu muna musu fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara albarkan iyalinsu Allah ya ƙara karamominsu Allah ya ƙara wato haskensu Allah ya ƙara sada su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙara musu kusanci barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أئمة الشيخ نظر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله سيما a halka ta gaba wadda ita ce halka ta hudu insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu